مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من السادواء والنسافية من البركة يومنا سافر لجنين uku ga watan jimadil akhir hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina alif dari hudu da arba'in da bakwai daidai da ashirin da uku ga watan sha ɗaya shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiya nan ashirin da hudu ga watan sha ɗaya dubu biyu da ashirin da biyar miladiya wanda masallaci mai albarka masallacin darul qur'an inda muke karatu a wannan littafi mai suna addu'a min kitabi was sunna wallafar al'allama sa'id ibn ali ibn wahab al-qahtani rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah wannan shine zaman mu na takwas a cikin jerin karatu wannan littafi wanda muna yin kamar daura na wani littafi tsawon kwanaki Allah ta'ala ya mana jagoranci fahimtar da mu daidai wannan littafi yana karantar da mu ne addu'o'i da suka zo daga cikin alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yadda za mu bibi alherai masu yawa daga wurin Allah mu kuma nemi kariya da tsaro daga dukkanin sharrori ta hanyar wahayin da Allah ta'ala ya saukar ga manzonsa badadinsa masoyinsa ainihin wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yau za mu tashi akan addu'a ta 24 fadin sa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هكذا نعم wannan wannan addu'a ta zo ne a cikin suratul baqara inda Allah yake ba mu labari cewa cikin mutane akwai waɗanda in sun je wajen aikin hajji sukan ce rabbana atina fid dunya su tsaya iyaka nan Allah ka ba mu mai kyau a duniya to in kai wannan addu'ar illa iyaka ce da wannan yaje ta addu'a ce ya Allah fulus fulus fulus shikenan abin da zai roba wani balarabe yana ce da shi ka roƙi rahaman Allah bana ka roƙi aljanna yace kai wannan bai san Kano bane eh ya dinga addu'a na cewa fulus an ba shi fulus an gane wannan wata rana Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu da wasu daga cikin tabi'ai ba zan yi halatta da sunayensu ba wata rana sun zauna a kofar ɗakin Ka'aba suna wannan wuri suna zaune sai ɗaya daga cikin su ke cewa أنتم الآن في بيت الله فتمنوا على الله yanzu haka kuna gaban ɗakin Allah ne don haka kowa ya roƙi Allah abin da yake so ɗaya daga cikinsu sai ya ɗaga hannu ya addu'a ya ce ya Allah ina roƙonka ka bani mulkin Iraki sai zama ni ne gwamnan Iraki kuma in aure Sukaina bintul Husayn ibn Ali ibn Abi Talib ɗaya ya roƙi Allah shi ma ya biya masa tashi buƙatar an gane wannan kai kowa ya roƙi abin da yake so sai layi ya zagayo kan Abdullahi dan Umar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya tashin addu'ansa me yace sai ce amma ana fa as'alullahi aljanna ce amma ni kam aljanna nake roƙon Allah ya bani ina fata an gane wannan saboda duk wani alkhairi da ka samu a duniya idan ba aljanna ka samu ba to akwai matsala mun gane wannan kai ai lalle akwai matsala kwarai domin kowane irin dukiya ka tara kowane irin mata ka aura kowane irin nau'in mulki ka samu za ka je gaban Allah za a yi ma tafiye a ranar da dukiya da ‘ya'ya ba sa yin amfani sai wanda ya je wa Allah da warkakkiyar zuciya. Mun gane wannan? Za a yi maka hisabi akan duk abin da ka aikata da mulkin da ka yi da dukiyar da ka fanta ma a cikinta da koma menene yaya ka samu yaya ka kashe duk wannan za a yi maka. amma idan Allah ta'ala ya maka alƙawarin gidan aljanna tun a duniya to la shakka kafin cewa za a yi maka hisabi ne hisabi mai sauki ba hisabi da tutsiye ba a tutsiye ka komai sai an tambaye ka to babu wanda zai kai labari Allah ya mana hisabi mai sauki to shine Allah ta'ala yake cewa wa ma lahu fil akhirati min khalaqi wanda ke addu'a ne yake cewa rabbana atina fid dunya ya tsaya iyaka nan Allah sai ya ce ba shi da rabo a lahira wannan an gani ba shi da rabo a ina a lahira wa minhum man yaqulu daga cikin su kuma akwai wanda yake cewa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ya ubangiji ka bamu mai kyau a duniya ya Allah ka bamu mai kyau a lahira Allah ka tsare mu daga azabar wuta Anas ibn Malik radiyallahu anhu yake cewa mafi yawan addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta kasance rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar inji Anas ibn Malik wasu je wajen sa cewa ya Anas kai mana addu'a mana sai ya daga hannu ya ce Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar yace wannan ita ce addu'ar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yake yawan yin ta a koda yaushe wannan ya nuna maka cewa ashe shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya roƙon Allah ya bashi duniya kadai sai kai mamaki mutum da zai ta addu'a mala bai roƙi Allah aljanna ba bai roƙi Allah lahira ba bai roƙi Allah tsarinsa daga wuta daga miyagun sharrori ba abin mamaki ne ga mutum ya wannan addu'ar Allah ka tsare mana imanin mu dan haka jama'a kun ji wannan addu'a tana nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi da rabbana na'am karanta rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعليكم السلام kwarai kuwa eh malamai suka ce an hana karanta alqur'ani a ruku'i da sujada amma idan kana hikaito yin addu'a ne babu laifi ka karanta wani bangare na ayar qur'ani amma da nufin yin mene addu'a saboda ita wannan ayar ai ba ba farkonta da ƙarshen ta ba kenan dan akwai wa minhum man yaqulu ko kaga ai baka ce wa minhum man yaqulun ba kai addu'a kake nufi rabbana atina في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والله أعلم الدعاء عشرين دبيار سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إيه جماعة كنجي سمعنا وأطعنا مكرجة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير مكرجة تقبع سيمون هذا قبع ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وعنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين
ممتع سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير لا يؤمن لا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين
wannan addu'a guda biyu ta ashirin da biyar da ta ashirin da shida sun zo ne a cikin suratul baqara kuma ƙarshen suratul baqara an gani daga amanar rasulu zuwa aya ta ƙarshe amma sai al- sai mu- sai shi malamin sai ya tsamo mana addu'o'in da inda ake buƙatar mutum ya ambata ina fata mun gane wannan na'am akwai matsaloli kamar haka matsala ta farko jama'a shine idan muka lura da waɗannan na farko ya ɗauko mana sami'na wa ata'na sami'na wa ata'na mun ji kuma mun yi biyayya ghufranaka rabbana gafaranka muke roƙo ya ubangijinmu mu wa ilaikal masir kuma koma gare ka take an gani na farko kenan zan ƙara dawa da bayan yi bayani rabbana ya ubangijinmu la tu'akhidna kada ka kama mu in nasina idan muka yi mantuwa aw akhtana ko muka yi kuskure Allah kada ka kama mu da wannan laifi ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا يا أبنجي kada ka riƙe mu da ainihin wato kada ka ɗora mana abin nan mini wala tahmil alaina isran Allah kada ka ɗaukara mana wani kayan nauyi na shari'ar da za ta ba mu wahala kama hamaltahu ala alladhina min qablina kamar yadda ka ɗorawa waɗanda suka zo gabaninmu. Rabbana, ya Ubangijinmu, wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Kada ka ɗora mana abin da ba mu da iko a kansa. Allahu akbar. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Ubangiji, kada ka ɗora mana abin da ba mu da iko a kansa. An gane wannan? eh don idan Allah ya dora maka abin da baka da iko kuma za a kama ka da laifi in baka yi ba kaga an samu matsala ko to addu'a ce ya Allah kada ka dora mana abin da ba mu iya yi ba mu da ikon aiwatarwa wa'fu anna Allah ka yafe mana ka yafiya gare mu waghfir lana Allah ka yi gafara gare mu ka yi mana gafara warhamna Allah ka yi jin kai gare mu anta maulana kai ne madibincin lamarinmu fansurna alil qaumil kafirina ka bamu nasara ka bamu rinjaye da taimako akan mutanen da suka kafirai wannan bayanai tun da kan aya ta 284 na suratul baqara har zuwa ƙarshen suran suna da alaka Allah ta'ala yana cewa lillahi ma fi samawati wa ma fil ard dukkanin abin da ke sammai da kasai baki ɗayan su na Allah ne wa in tubdu ma fi anfusikum idan kuka bayyana abin da ke cikin rayukanku cikin zukatanku aw tukhfuhu ko kuma kuka koye yuhasibukum bihi Allah to Allah zai muku hisabi da wannan abin da kuka bayyana kuka koye fa yaghfir liman yasha sai yayi gafara ga wanda ya ga dama wa yu'adhibu man yasha ya kuma yi azaba ga wanda ya ga dama an gane wannan wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan dukkanin komai amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih manzon yayi imani da abin da aka saukar masa daga ubangijinsa wal mu'minuna mu'minai ma haka sun yi imani kullun amana billahi dukkaninsu sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da manzanninsa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba ma rabewa tsakanin ɗaya daga cikin manzanninsa sai su sahabbai suka ce ghufranaka rabbana gafaranka muke nema ya ubangijinmu wa qalu sami'na wa ata'na kuma sahabbai suka ce mun ji ya Allah kuma mun yi biyayya ina fata an gane wannan ko wa qalu sami'na wa ata'na suka ce kuma mun ji ya Allah kuma mun yi biyayya ghufranaka rabbana to ya Allah gafaranka muke nema a can baya an ce in suka bayyana abin da suka koye abin da suka bayyana da abin da ke cikin zukatansu ko suka koye kowane iri ne Allah zai kama su da laifin wannan abu to jin wannan hankalin su ya tashi sai sa bai ka ce ghufranaka rabbana gafaranka muke nema ya ubangijin mu wa ilaikal masir gare ka makoma take to neman gafaran da sai daga wajen Allah sai Allah ya ce to la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kaga wancan an aje a gefe لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ألا بايا دورا وتري سي أبن ذات إياه من قال وانا ألا بايا كلفا وتري سي أبن ذي إياه أبن ذات إياه لها ما كسبت أبن يا أي كتان الهيري ناسني ألا ذي باش الأداء وعليها ما اكتسبت كما akanta ne mummunan sakamako na abin da ta aikata na sharri ma zai faru an gani ma'ana abin da ka aikata na alheri naka ne abin da ka aikata mummuna shi ma naka ne za a yi ma sakamako da shi ina fata mun gane wannan Allahu akbar to Allah ta'ala sai ya bayyana wannan wa alaiha maktasabat to sai sabai su tsarin addu'a suka ce rabbana ya ubangijinmu la tu'akhidna mun ji waɗannan bayani naka ya Allah da hukuncin kuncin da kai amma ya Allah la tu'akhidna in nasina Allah kada ka kama mu da laifin abin da muka aikata a cikin mantuwa in muka yi mantuwa au akhtana ko muka aikata bisa kuskure Allah kada ka kama mu da laifin wannan sai Allah ya dinga cewa qad fa'altu da sun roƙa sai Allah ya ce qad fa'altu idan zuwa hadisi قد فعلت نايمك ولا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الله يشي قد فعلت نايمك إن قاتل الله كو إيه الله kada ka kama mu da laifin abin da muka aikata bisa ga mantuwa ko kuskure Allah ce na yi muku wannan rabbana wala ta wala rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina ya ubangiji mu kada ka dora mana wani nauyi irin wanda ka dora waɗanda suka ce gabanin mu yahudawa da kiristoci da wasunsu Allah ta'ala ce qad fa'altu shi ma na muku ba zan dora muku wannan nauyin ba to gara cewa rabbana ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يا الله kada ka dora mana nauyin wani abin da ba za mu iya zartar da shi ba Allah ya ƙara cewa qad fa'altu nayi muku shi ma ku duba jama'a yadda Allah ta'ala ya dubi sabon annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuma wannan abin jama'a ya game mu ma gaba daya mun gane wannan kada ka dora mana abin da ba mu da iko a kansa shine ma la qaqata lana bi wa'fu anna Allah kai mana afwa waghfir lana Allah ka gafarta mana warhamna kuma ka ji kanmu anta maulana Allah kai ne majibincin lamarinmu kaga nan kamun kafa da mene sunan Allah al-maula da sifan Allah a matsayinsa na majibincin bayi anta maulana kai ne majibincin lamarinmu ko fansurna alal qawmil kafirina Allah ka taimake mu akan mutanen da suke kafire to kaga wannan bayanai ne suka kunshi abubuwan da sura ta kunsa gaba daya dalilin ka ita ubangiji kenan duk lokacin da za ka yi addu'a kana da buƙatar kusanto da wasu abubuwa na laifukanka kuma ka nemi me ka nemi yafiya ka nemi gafara a wurin Allah subhanahu wa ta'ala abu huraira Allah ya ƙara mishi yadda ya rawaito cewa lokacin da wannan ayar ta sauka abin ya yi wa sahabbai tsanani da yawa sai suka je wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama suka gurfana a gabansa ka ce ya manzon Allah an kallafa mana ayyukan da ba za mu iya aikatawa ba kamar sallah azumi jihadi da sadaka kuma gashi an saukar mana da wannan ayar ba za mu iya ɗaukar ta ba an gani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su ah kuna so ne ku faɗi irin abin da Yahudawa da Nasara suka faɗi gabaninku cewa sun ji kuma sun ƙi sai manzon Allah ce a'a ku dai ku ce muna neman gafaranka ya ubangiji ku ce mun ji mun bi kuma ka yi mana gafara ya ubangijinmu gare ka makoma take sai manzo Allah ya ce musafai ku faɗi wannan ne nan da ke sahabbai suka ce sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir an gane wannan ko yawwa to bayan sun faɗi haka to sai lokacin da wannan abin ya faru sai Allah subhanahu wata'ala sai ya anshi wannan fadin nasu an gane wannan ko sai Allah ya saukar da wannan aya amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi har zuwa ƙarshen wannan aya yayin da suka yi haka sai Allah ya shafe wancan hukuncin da ya saukar da fadarsa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora wata rai sai abin da za ta iya sai abin da za ta iya yi an gane wannan bayan ya saukar da wannan aya to sai a wannan lokacin sai suka dinga roƙon Allah kuma sai ka ce ya ubangiji kada ka rike mu da laifi idan mun yi mantuwa ko mun yi kuskure sai Allah ya ce eh na yi muku wannan kuma kada ka dora mana wani nauyin abin da ba za mu iya ɗauka ba Allah ya ce na yi muku kada ka ɗaura mana nauyi kamar yadda ka ɗaura waɗanda su gabace mu Allah ce na'am na yi muku ina fata an gane wannan har zuwa ƙarshe Allah ya ce musu na'am na yi muku ina fata an gane wannan wannan jama'a yana da matuƙar muhimmanci a gare mu baki ɗaya ya zamto muna ƙoƙari bakin iyawa muna kiyaye waɗannan addu'o'i jama'a sanin ma'ana yana taimakawa mutum yayin da zai roƙi Allah ya san shi ɗin me zai roƙa kuma yaya zai yi sigar roƙon yadda idan ya roƙa ɗin zai zama karɓi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala jama'a ina fata mun gane wannan wannan kenan to bayan an saukar da waɗannan ayoyi daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya masa wahayi cewa duk wanda ya karanta ayoyi biyu na ƙarshe na suratul baqara a dare to sun ishe shi wasu malamai su sun ishe shi daga dukkanin sharrori wasu malamai su ya ishe shi daga yin iyamun laili wasu malaman su ce a wannan ya isan masa daga dukkanin wani laifi wanda ya yi Allah ta'ala zai yafe masa ina fata an gane wannan wannan al-imam bukhari ya fitar da hadisin a hadisi dubu biyar da takwas abdullahi dan abbas Allah ya kara mishi shaddaki cewa wata rana mala'ika jibril yana zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ji wata ƙara a samansa manzon Allah sai ya ji ƙara sai ya daga kansa sai ya ce wannan wata kofa ce a sama da aka buɗe ta a yau ba a taɓa buɗe ta ba sai yau sai wani mala'ika ya sauko ta wannan kofar yake cewa wannan wani mala'ika ne ya sauka ƙasa ya sauka ƙasa bai taɓa sauka ba sai yau sai sallama ya ce albishirinka ga wani ga wani haske guda biyu da aka baka ba a taɓa ba wasu daga cikin wasu annabawa da suka gabaninka ba su ne fatihatul kitab suratul fatiha da kuma ayoyin ƙarshe na suratul baqara an gane wannan ko sai ce duk wani harafi da zaka karanta daga cikin su sai an baka abin da ka roƙa kun gane kuwa ma'ana daga kan fatiha ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin da kuma addu'an da kake yi cewa ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا duk lokacin da ka roki Allah da wannan in ji annabi Muhammad to sai Allah madaukakin sarki ya baka abin da ka roka a cikin waɗannan addu'o'i ma'ana karanta waɗannan hadisai da wannan bayanan don mu gane cewa addu'o'i suna da ƙarfi kada mu wasa da su jama'a ka rinka yawaita wannan addu'a ربنا لا تؤاخذنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ألا مجر قويلة الدم تدا جماعة كل جوانا آية كما يدتك الله تعالى يمن جابورن شين وريك to mu tahi na ashirin da bakwai rabbana la tuzigh qulubana ربنا لا تزغ قلوبنا ba'da idh hadaytana
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب
ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب wannan addu'a tana da matuƙar muhimmanci kun sani muhimmancin ta bari ku ji ta rabbana ya ubangijinmu la tuzigh qulubana ya Allah kada ka karkatar da zukatanmu ba'da in hadaitana a bayan ka riga ka shiryar da zukatan namu ka riga ka shiryar da mu bisa ga addini ka san wani yana kan hanya ta daidai sai a jarrabe shi kawai sai zuciyar ta karkata sai kuma ya koma yana aikata ayyuka na barna na sabon Allah wanda kuma zai kai shi zuwa ga wuta Allah ka kiyashe mu don haka sai Allah ta'ala ya koyar da mu wannan addu'a rabbana ya ubangijinmu la tuzigh qulubana kada ka karkatar da zukatanmu ba'da in hadaitana a bayan ka riga ka shiryar da mu وهب لنا من لدنك رحمة كما كيمنا بي والرحمة لغريك يا الله إنك أنت الوهاب للي كي من يوم بيواني دماء كنجي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينا يوين الدعاء ينا شوى يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مي جد يذكاتا ka tabbatar da zuciyata akan addini akan addininka ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama take da shi ya rasulullah ya naji kana yawan yin wannan addu'ar ce sai manzon Allah yake cewa ai babu wani daga cikin mutane halittun Allah face zuciyarsa tana tsakankanin ƴan yatsun Allah yana jujjuya wannan zuciyar yadda ya ga dama in Allah ya ga dama sai ya tsayar da ita ya tabbatar da ita kan hanya ta ƙwarai in kuma Allah ya ga dama sai ya karkatar da wannan zuciyar ga barin bin hanya ta ƙwarai sai mutum ya halaka shi yasa nake roƙon Allah ina cewa ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika ina fata mun gane wannan yawwa don haka waɗannan bayan sun zo ne bayan Allah ta'ala ya karanto mana waɗancan ayoyi wallazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab cewa akwai mutanen da suke kokarin bibiyar abin da yake da mutashabihi ne a Qur'ani abin da yake muhkami sai su kyale shi amma sai su koma kan mutashabihi nan ake zuwa ai ta dabdala an gane wannan ai duk ayin ke tashabuhi wani abu na kamanceceniya sai su kokarin murɗe wannan fassara kamar da Allah ya ce wa amman ladina fi qulubihim zayghun amma waɗanda ke da karkata a cikin zukatansu fa yattabi'una ma tashabaha min sai su dinga bin abin da ke da kamanceceniya ibtigha alfitna wa ibtigha ta'wili saboda neman fitina saboda neman murde fassara Allah ya ce ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilm amma babu wanda ya san fassarar wannan sai Allah da kuma waɗanda suke kafaffu tabbatattu a cikin ilimi يقولون كما سنة شوى آمنا به من إيمان يجي كل من عندي ربنا إكنا سينا لك من يجمني وما يذكر إلا أولي الألباب نفت عن قانا وانا يوم حديث يتبت لك منظور الله صلى الله عليه وسلم ينا شوى الله تعالى منظور الله صلى الله عليه وسلم يا كرم شوى أن آيوي سيجي شوى يا الله كيني ذاك تار متاني أرانا القيامة a wannan ranar ko babu shakka da zuwanta Allah ta'ala baya sauke alƙawarinsa ina fata an gane wannan sai yake cewa don haka ya Allah ka gafarta mana a wannan ranar kuma kai mana afuwa ina fata an gane sai ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa da su lallai Allah baya saba alƙawarinsa na cewa wanda duk yayi imani ya bi manzonsa to zai gafarta masa to kaga waɗanda ke neman murke fassara su ba ruwansu da wannan su dai ya za su karkatar da mutane ga barin hanyar Allah kuma su faɗi wani abin da za su yi fafa ko su samu wata ɗaukaka a wajen mutane ko wani makamancin wannan shi ne kawai abin da suke yi to wannan kuma abu ne jama'a wanda yake mummuna kwarai to sai Abdullahi dan Amr dan Afi Allah ya ƙara mishi yadda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle zukatan ‘yan adam duk suna tsakanin yatsu biyu ne daga cikin yatsun Allah mai rahma, tamkar zuciya guda ɗaya. An gani? Tamkar zuciya guda nawa? Guda ɗaya. Yana sarrafa su yadda ya ga dama. Sannan sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya addu'a yana cewa, Ya Allah mai sarrafa zukata, ka sarrafa zukatanmu akan ɗa'arka. Wannan kuma hadisin yana cikin sahih Muslim. wancan kuma hadisin na Ummu Salama ita ma hadisi ne wanda yake ingantacce sai ga akwai hadisin Ummu Salama ita ce ne ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika riwayar Muslim daga Abdullahi dan Amr dan Asi shi kuma manzon Allah yana cewa ya musarrifal qulubi sarrif qalbi ala ta'atik kowanne guda biyu ne kana bukatar shi ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika يا مصرف القلوب يا من صرف زكاتا صرف قلبي على طاعتك كصرف زوجياتا أكن داء دبييا غريكا ina fata an gane wannan da ka sai karanta waɗannan ainihin wato addu'a Allah ta'ala ya dace da mu da ka jama'a wanda ke nema wannan addu'a ce daga cikin rigakafin neman tsari daga bid'a neman tsari daga shirka neman tsari daga aukawa cikin abubuwan da ba su da asali ko tushe a addini in ka yawaita wurdin wannan kana yawaita in Allah yadda Allah ba zai barka ka fada cikin tafarkin bata ba kuma ko ba dade ko ba jima Allah ta'ala zai nuna maka hanyar da tafi dacewa ka bi wajen bauta gare shi Allah ka dace da mu bari mu tsaya iyaka nan kada mutum ya lokacin anan ko eh الثامنة والعشرون نعشر لتقوت ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ربنا إنك من تدخل النار إنك من تدخل النار فقد أخزيته فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان إنما سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد
مبارك يقول إيه. ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا أوكي مكيبه ربنا إنك من نعم ربنا إنك من تدخل النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد
waɗannan ayoyi sun zo ne a cikin suratu Ali Imran Allah ta'ala ce rabbana ya ubangijinmu ma khalaqta hada batilan ya ubangijinmu baka halicci wannan a banza ba halittar sammai da ƙasai da kai baka yi wannan halitta a banza ba subhanaka sarki ya tabbata gare ka faqina azaban nar ya ubangijinmu ka tseratar da mu daga azabar wuta yanzu da ne aka yi tawassuli ban ji ba da sunan Allah subhanak ko sarki ya tabbata gare ka ya Allah kaga kamun kafa ne da me da sunan Allah da tsarkake Allah ina son ne mu koyi wani abu duk lokacin da ka zo wata ayar Qur'ani ko wani abu ka iya ciro asalin mahallin shahid na abin da ake magana akai saboda yadda ‘yan ruɗu suka yi yawa yau masu ƙoƙarin kawar da mutane gabanin bin hanyar Allah. Su waɗannan duk da aka yi wannan su bai musu ba, sai an je an yi ɗauke-ɗauke, sai an yi kwashe-kwashe, an kawo bankaura iri-iri, wanda kuma babu hujja a kai. Mun gane wannan? Abin da Allah ta'ala ke cewa a nan shi da kansa yake ce subhanak. Kaga ba su roƙi Allah ba sai ke ce subhanaka. Sarki ya tabbata gare ka, faƙina azaban nar ya ubangiji ka tsare mu daga azabar wuta rabbana suka ce ya ubangijin mu innaka man tudkhilin nar lalle fa duk wanda ka shigar da shi wuta faqad akhzaytuhu haqiqa wannan ka kunyatar da shi wa ma lidh-dhalimin min ansar kuma azzalimai ba su da mai taimakon su rabbana ya ubangijin mu إننا سمعنا مناديا لليمو من جواني من كرا ينا ينكرا أن آمنوا بربكم ينا ينكرا زواج إيماني شوا في إيماني دا أبنججنكو ينادي للإيمان ينا كرا زواج إيماني ينا شوا في إيماني أن آمنوا بربكم شيء ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم yana yin kira zuwa ga imani yana cewa ku yi imani da Ubangijinku, fa'amanna mu kuma sai muka yi imani. Suka yi mene? Imani, sai muka yi imani, Rabbana, to ya Ubangijinmu, saboda wannan imanin da muka yi, yanzu kuma ta wasu da mene? Da imani da sai da Allah. An gane wannan? Rabbana, ya Ubangijinmu, faghfir lana zunubana. ka gafarta mana zunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina ka kankare mana kuma ka kankare mana kurakuranmu an gani wa tawaffana ma'al abrar kuma ka karbi rayukanmu tare da mutane masu da'a an gane wannan rabbana ya ubangijinmu وآتنا ما وعدتنا على رسلك يا أبنجيجمو كما كبام أبن دكيمن الكوري دشي تهرشا منزل منك شو دوان ديبك ذاك غافر تامشي كما ذاك شكد دشي الجنة أنقان ونن ربنا يا أبنجيجمو وآتنا كما كبام ما وعدتنا على رسلك أبن دكيمن الكوري أبسا هرشا منزل منك ولا تخزنا يوم القيامة يا أبنجي كما كدك كنية تردمو أرانا القيامة إنك لا تخلف الميعاد دومين للي كيباك سابع القوي كنت فسر ودنا الدوري ودنا الدوري سنزوني باين الله تعالى يكتشوا ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ملك سميدك سيبا كيدين سنة الله ني كما الله بيئيكوني أكن كومي inna fi khalqi samawati wal ardi lalle cikin halittun sammai da kasai wa ikhtilafil layli wan nahar da sassabawan dare da yini la ayatin li ulil albab akwai akwai ayoyi izna ga ma'abota hankali kamar wani ya tambaya su waye waɗannan Allah ta allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim su ne waɗanda suke ambaton Allah an gani a kishin a zaune ko a tsaye ko kuma a zaune ko a kishin gide wa ya tafakkaru fi khalqis samawati wal ard kuma suna yin tunani game da halittar sammai da ƙasai an gane wannan suna cewa rabbana ya ubangijinmu ma khalaqta hadha batila Allah baka halicci waɗannan abubuwa a banza ba subhanaka sarki ya tabbata gare ka faɗina azaban nar ka tsayar da mu daga azabar wuta ka ji farkon yadda addu'o'in suka zo har zuwa ƙarshe an gane wannan to suna gama yin addu'o'in nan sai Allah ya ce fastajaba lahum rabbuhum nan take ubangijin su ya amsa musu أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى Allah ce ni ba na tozarta aikin ɗaya daga cikinku wanda ya yi namiji ne ko mace an gani ba a mukun min ba sashin ku daga sashi ba na ainihin wato lalata aikin kowa duk abin da mutum ya aikata zai zo zai same shi a killace a alkintance a wurin Allah subhanahu wa ta'ala jama'a ina fata an gane wannan to kaji don haka wannan ayoyi da suka zo suna yin bayani ne game da ainihin wato muhimmancin mutum ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kaga dukkanin suna ta yin tawassuli da sunan Allah rabbana rabbana ko sun yi tawassuli da mene da imanin wannan ayar ma ita ce mafi yawan ayar da malamai ke kafa hujja da ita akan yin tawassuli da mene da imanin da kai da Allah ya Allah saboda imanin da ne da manzonka ya Allah kai mun kaza ka biya mun bukata iri kaza wanda kaga ya tabbata da nafsin alqur'ani mai girma Allah ta'ala ya dace da mu التاسعة والعشرون ناشر عند ترى ربنا ربنا آمنا فاغفر لنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين ربنا آمنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين
wannan ita ce aya ta ƙarshe ta suratu al-mu'minun ko oke a aya ta nawa aya ta 109 ko eh innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana Allah ce wani sashi na bayina suna cewa ya ubangijinmu amanna kaji nan ma tawassuli da imani amanna ya ubangijin mun yi imani saboda imanin mu faghfir lana Allah ka gafarta mana وارحمنا ألا كي جن كي قريم وأنت خير الراحمين كي ما في في جمع في جن كي أنقاني الدعاء شيء من شنك التقاريب ألا يهيك تومنا أبن دا وصلك السنباين ألا مبنيس في رقم ألا تشي ألوك تند وصلك فريس في موسو إزجلي إري إري مال كافر الدنيا da an ga mutum mai imani ya wuce ta arga zaddiya ta kun gan shi can kun gan shi ga can ya wuce ko ne ya haka ce eh ga ya can wai ana nufin wai babban in yatsa ko ba a yi duk ana yi shi ne abinda ayar da ke cikin suratul muqaffin ta faɗa ko me Allah ya ce mhm tunda kun gane me Allah ya ce eh kun yi shiru to shi kenan tashi karatun kawai tun da kun manta a to eh mana mhm mhm suratul mutaffifin nace irin izgilin da kafirai suke mummune a duniya su ma mummune za su rama a ranar alkiyama yawwa mhm yawan ya kamo hanya ya ce wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i la dallun to kafin wannan ayar wace aya ce mhm mhm mhm mhm innal ladina ajramu lalle waɗanda suka aikata miyagun laifuka كانوا من الذين آمنوا يضحكون sun kasance suna yi wa masu imani dariya kyal kyal kyal kyal kyal kan ganshi can ya sa wannan kaninsa ya mu kamar na bunsuru duk a ta izgili ana dariya kanu min alladhina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun in sun zo wucewa ta wajen su sai su dinga kushe su suna zagin su suna aibata su wa idan qalabu ila ahlihim in qalabu fatihim ko fatihin in sun zo wuce in sun koma ci iyalansu su koma su ta murna suna suna holewa suna jin daɗi wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun in sun zo sun gansu da ce ta kun ga batattun nan ga su can wai su masu imani Allah ce wa ma ursilu alaihim hasibin Allah fa bai aiko waɗancan masu laifin su zamto masu gadi akan waɗannan mu'minan ba ya ce falyawma alladhina amanu min al-kuffari yadhakuna a yau ranar alkiyama to ga masu imani kuma sun yi wa kafirai dariya su ɗin kuma alal ara'iti yanzurun suna kan gadajen karagan mulki na kasaita suna kallon su a wuta Allah ta hal kuwi bal kuffar ma kanu yaf'alun Allah ta laka tsare mu imani shi yasa jama'a izgilanci babu kyau Allah ka tsare mu gabarin izgilanci ku jama'a kun ji shi ne Allah yake ba mu labari yana cewa alam takun ayati tutla alaikum fa kuntum biha tukadzibun ashe ba kasance ana karanta muku ayoyin mu ba a duniya kun kasance kuna ƙaryata su qalu rabbana sai ce ya ubangijin mu غلبت علينا شقوتنا وشقاوتنا يا ubangijin mu ai wannan tsiyar tamu ita ce ta rinjaye akan mu wa kunna qauman dallin mun kasance mutane batattu shi rabbana akhrijna minha ya ubangiji ka fitar da mu daga wutan nan fa in udna in dai mun muka ƙara fa inna zalimun to lalle mu azzalimai ne ba za mu sake ba ya Allah a maida mu duniya za mu kyakkyawan aiki me zai biyo baya qala khsa'u fiha wa la tukallim kai ku tsit kawai ya kare magana ku mana tsit shiru ka san kana kana ihun neman taimako kana kawo ka ce baka yi mun shiru ka san akwai shin sai dai ka ta koge kai ta jiniya malam ba na ka buɗe baki malaika zai buga musu tsawa qad khsa'u fiha wa la tukallimun kai mana shiru a cikin wutan nan ka ku kare magana shine Allah ta innahu kana fariqun min ibadi yaqulun lalle wani bangare na bayina kaga Allah ya dingina bayan zuwa gare shi ya na suna cewa rabbana ya ubangijinmu amanna kun yi imani faghfir lana Allah ka gafarta mana zunubana zunubanmu ko aw ki faghfir lana warhamna ka ji kanmu ka gafarta mana wa anta khairur rahimin Allah kai ne mafificin ne me yin kai sai Allah ya ƙara ma ‘yan wutan kuma maganar da za ta ƙara bakanta musu rai. Allah ta fattakhaltumuhum sukhriyan. Kuka dinga ɗaukan waɗannan muminan bayin nawa kuna musu izgili hatta an saukun mikini. Har suka mantar da ku, aka mantar da ku ambatola wa kuntum minhum tabhakun. A duniya kuna ta ƙirƙira musu dariya. Wannan kun ji wai shi ustaz. Ustaz ana faɗi ana izgili ba. kai ma da jahilci babban ciwo Allah ka tsare mu da jahilci to in ka karanta Qur'ani malam kana sanin ma'anar zaka dinga jin ma'anonin suna halatto gare ka sai ka dinga jin tausayin kanka kana kuma jin tausayin wanda ka ganshi a kan wannan hanya ta aikata babban laifi Allah ka tsare mana imanin mu ka latar da mu to mu tahi na 30 الثلاثون نتلاتين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما إنها ساءت مستقرا ومقاما الله كبير سيد باين الله من رحمة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا لقد صفهم باين الله من رحمة سوني ما سوم ونن الدعاء إن دي كان سوك زمن لقد باون الله من رحمة كريك ونن الدعاء كيوي شيئا نفات أنقان ونن eh me Allah yake cewa su ne waɗanda suke cewa rabbana srif anna azab jahannam ya Allah ka kawar mana da azabar jahannama inna azabaha kana gharama lalle azabar ta ta kasance halaka ce mai dorewa yace gharaman azabar ta kasance halaka ce mai dorewa tara ce ga kafirai innaha lalle ta kasance ita jahannama sa'at mustaqarran wa muqama ta kasance mummunar matabbata kuma mazauna ga kafirai Allah ka tsare mu jama'a wannan wannan addu'a tana da muhimmanci kwarai karka yawan yin ta rabba nasrif anna azaba jahannama ya Allah ka kawar man daga da azabar wutar jahannama inna azabaha kana gharama azabar ta kasance mai dorewa ga kafiri innaha sa'at mustaqarran wa muqama lalle ita jahannama ta munana a matsayin matabbata a matsayin makoma ga waɗanda suke kafirai Allah kai mana tsari الحادية والثلاثون لثلاثين دقيقة ربنا هب لنا من أزواجنا نعم ربنا هب لنا من أزواجنا
وذرياتنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما to kun ji jama'a su ne waɗanda suke addu'a suna cewa rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun ya Allah kai mana baiwa ka bamu min azwajina daga cikin matayenmu wa dhurriyyatina da ƴaƴayenmu qurrata a'yun masu sanyaya mana bukata ina fata an gane wannan eh ma'ana ya ubangiji ka ba mu masu sanyaya mana zukata daga matayenmu da zurriyanmu matar da za ta taya maka da hankali akwai matsala ko dan da zai zama dan dan kuka mai ja mai uwa ta yi jifa ai ba shi da amfani ko eh dan da zai dinga da ya fita a ce to ya kuma zai je ɗauko oho ya zagi wancan ya mangaru wancan ya kwashi kayan wancan ya yi jima da wancan ya saru wancan duk gashi da iri-iri to kana roƙon Allah ne tun kafin ma ka haifi ƴaƴan kana wannan addu'a ya ubangiji ka ba mu masu sanyaya mana zukata cikin matayenmu wa zurriyatina da me da kuma ƴaƴanmu an gane su ne zuriyanmu sannan waja'alna lil muttaqina imama Allah ka sanya mu mu zama abun koyi ga masu da'awa ka sanya mu zamto jagorori ga masu tsoron Allah kaga san ka zama jagora na masu tsoron Allah to sai dai ma kai ai koyi da kai a wajen me tsoron Allah sai Allah ya kinta maka shiriyarka ya kuma tsare ka daga sharrin kanka jama'a mun gane wannan Allah ta'ala ya dace da mu الثانية والثلاثون نتلا تندبيو رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك إني تبت إليك وإني من المسلمين فإني من المسلمين abin da kake cewa rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak ya Allah kai min ilhama kai min baiwa an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya in yi godiya game da ni'imomin nan naka da kai a kaina wa ala walidayya da kuma iyayena su ma in yi musu godiya akan irin ni'ima da kulawa da suka yi da ni tun ina dan jariri har zuwa lokacin girma na wa an a'mala salihan tarda Allah ka min ilhama na yin aikata kyakkyawan aikin da zaka yarda da shi wa aslih li fi dhurriyyati Allah ka inganta min dhurriyyata an gani cikin dhurriyyata Allah ka inganta min su gaba ɗayan su inni tubtu ilaika lallai ni ina tuba zuwa gare ka ya Allah wa inni minal muslimina kuma lallai ni ina daga cikin musulmai su ne masu miƙa wuya zuwa gare ka ya Allah kaga wannan addu'ar tana da muhimmanci kwarai eh ko tun kafin yayin su zuwa ta musu wannan addu'ar kwarai ai wani lokacin malam kana girke wasu makamai ne na aiki tun kafin aikin yayi kafin aikin yanzu da ka zo kana haihuwar ƴaƴan sai kaga Allah yana shirya maka ba sai an haifa su ne ka fara addu'a ba a'a ka ji annabawan Allah tun kafin a haifa din suke cewa rabbi hab li min ladunka dhurriyatan tayyibatan rabbana hab lana min azwajina kaga wannan zai taimaka maka san mace kirki ka kuma samu ƴaƴan kirki hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun kwanciyar hankali mun za su zamto sanyi ga zuciyoyinmu an gane wannan to ka je da ake addu'a wa aslih li fi dhurriyyati Allah ka inganta min ka gyara min dhurriyyata inni tubtu ilaik lallai ni na tuba zuwa gare ka wa inni minal muslimina kuma lallai ni ina daga cikin masu miƙa wuya gare ka wannan aya ta zo ne a suratul ahqaf ko aya da ke bayani game da biyayya ga iyaye ووصينا الإنسان بوالده إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ شده وبلغ أربعين سنة قال كاجي ina girma malam sai addu'a ga iyayensa ina saburbuda wa iyayensa addu'a eh ba yana saburbuda iyayensa zunubai ba suna kwasan abin da suka dora shi akai wani ma har addu'a zai ce Allah ya bashi dadin iska Allah sai ya gagari mutane. To, wannan mutane iri-iri ne, za ka yi mamaki ina gaya maka wannan. Shi da kansu zai dinga zuwa yana nema masa tsafi, buru, laya, sa'a, ko layan bata, za su nan dai abubuwa iri-iri wai don ya zama ya gagara, ya zama ya buwaya, ya aje mummunan tarihi. To, uwar da ke waɗanta wannan, uban da ke waɗansa wannan, la shakka wallahi yana ɗiban kamsho a wurin Allah. Mummuna duk abin da ɗan nan ya je ya kwaso kwashe-kwashe na zunubai sai an jibga wa uban. Dan shi ya ɗora shi kan wani mummunar hanya. Kuma kamar yadda in kayi wa ɗayanka tarbiyya ta addini, duk lokacin ɗanka ya yi sallah, ya yi azumi, ya ambaci Allah, ya yi kaza, tun da kai ke da hannu wajen koyar da shi, kana nan kana da kamshin wannan aikin nasa. An gane? Barai. Domin ɗa yana daga cikin mai aikin mahaifinsa ko Allah ta'ala ya samu dace alwaradu min kasbi abihi addu'a ta gaba wacce akan ta zamu tsaya insha Allah na so a ce mun karasa ko mu karasa din zuwa karshen ko ba na son mai gudu gudu ne saboda wasu abubuwan suna da ma'ana in kuma aka wuce kafin a dawo kila sai bayan an mutu ko to yanzu an karanta wannan littafin sai wace shekara za a je a ƙara maimaitawa ba a yi shi ba ba mu taɓa yin shi ba shi muka yi ba na bayan shi muka yi na bayan shi muka yi al'ilaji bin rufa muka yi kuma shi ma kafin mu ci mu zo mu ƙara maimaitawa ai wani lokaci na zamani ya riga ya yi nisa ko ila ko da za a yi sai dai ba a nan ba sai dai a wani wurin Allah ta'ala ya dace da mu ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم wannan aya tana suratul hashr aya ta nawa aya ta goma Allah yana hikaito mana ne abin da ya faru da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ce wallazina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo a bayan sahabban manzon Allah ko yaquluna cewa ki rabbana ighfir lana ya ubangijinmu ka gafarta mana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman da wannan ƴan uwan namu waɗanda suka rigaye mu da imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu kuma kada ka sanya mana wani kullata a zukatanmu ga waɗanda suka yi imani rabbana ya ubangijinmu innaka ra'ufur rahim lalle kai mai tausayawa ne mai jin kai wannan ana magana akan suwaye mu ne muka biyo bayan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allahu akbar to kaga wannan yake so kenan a dinga yin mene hmm mun ji ba a dinga yin addu'a ga yan baya ko musamman sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama amma kaga anan ko wanda ya addini shi a anan sabati sai su kira abubakar su tsine masa albarka su kira umaru su tsine masa albarka su kira usman su tsine mar su kira zubairu su tsine mar su kira sa'ad su tsine mar sai wasu yan tsirari waɗanda da suka kirga su da yan yatsun ka ba kace su ne kaɗai musulmai bayan manzon Allah duk sauran sun yarda wannan yana rubuta da tafin shi'a ai mun karanta ko kun ji maganar su kulaini kun ji maganar su wane ne ni'matullahi aljazairi ko yawa da sauran malaman su na shi'a yadda suka yi ta waɗannan bayanai a littafan su Allah ka tsare mana imanin mu to jama'a kun ji wannan shi yasa yana da kyau kware da gaske ka dinga yin addu'a ga waɗanda suka gabace ka shi yasa Allah ya ce wala taj'al fi qulubina ghillan kada ka sanya wata kullata a zukatanmu lilladina amanu ga wanda suka yi imani ka ji baka jin haushin kowane musulmi abinka zuciyanka a wanke take fara tas kana mu'amala da kowa lami lafiya domin wanda ya zagi sahabin annabi ne hukuncin sa sinanne ne kuma kafiri ne qur'an ne na santa li yaghira bihim al-kuffar dan kafire su dinga jin haushin su su sahabban manzon Allah mun ji nawa daya Imam Malik yake cewa duk wanda kaji yana ai ambatan sunan wani sahabi yana ambatan laifukansa ai lokaci kaza ai yayi kaza ai kaza yace ka sai cewa wannan kafiri ne zindiki sannan manzo Allah yake man sabba ashabi wanda ya zagi sahabbaina fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'ina sinuwar Allah da ta mala'iku da ta mutanen kirki ta mutane gaba daya ta tabbata a kansa nisantar rahmar Allah Allah ka tsare mu Allah ka shirya da waɗanda suke bisa ga jahilci su gane hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su dawo zuwa gare ta da yawa wasu mutane za su ɗauka cewa ko jin daɗi yake cewa wani kafiri ne wani kaza ba haka bane bayani ne kan wani hukunci ko a ci an cin baka ɗaukan ka ce duk ɗan shi a kafirai ne wannan baka yi adalci ba an gane amma wanda ya kullaci wancan aƙidar ya zaunar da ita a ransa kuma ya faɗa yana mai imani da yarda da ita to kai tsaye hukunci ya hukansa wanda kuma bai yarda ba baya yi kaga ba za ka masa wani hukuncin ba fa amruhu ila Allah al'amarin sa yana wajen Allah Allah ka tsare mana imani muka lafiya da jama'a sai mu tsaya nan ina ganin sai Allah ya kai mu gobe sai mu ci gaba daga addu'a ta 34 insha Allah ta'ala Allah ya bada jagoranci gobe dai zamu gama mishi da sunna insha Allah ta'ala Allah ya bada jagoranci ne alkhairi ka sanya aljanna ta mutu kuma a gare baki daya na'am dani wacce ne kai kana kwana ne kwana haka kwana kake halan a'a muka ce rabbana ighfir lana ya ubangijinmu ka gafarta mana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان da kuma ‘yan uwanmu waɗanda suka rigaye mu da imani, wala ta ja'al fi ƙulubina ghillan lillazina amanu kada ka sanya mana wasu kullata ga waɗanda suka yi imani rabbana ya ubangijinmu innaka ra'ufur rahim lallai kai mai tausayi ne kuma kai mai jin kai ne an fasara yanzu hankalin ka ya kwanta to Allah ya kwanta mana da hankalin mu Allah ya bayar mu kasu na alkhairi abin da na faɗi daidai Allah ya sanya tarayya cikin lada wanda bai kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatu na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah ka sanya wannan ƙasa ta mu ta zama a cikin natsuwa da kwanciyar hankali duk tashi tashin hankulan nan da muke fama da su ya Allah muna roƙa Allah kai mana maganin wannan al'amari ya Allah mu din nan kasassu ne kai ne mai ƙarfi ya Allah ya Allah kai mana Allah kai mana maganin waɗannan mutane اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوكل عليك اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.